أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka yan uwa masu harinmu na kusa da na nesa ina muku sallama din ta addinin musulunci ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun saki dawowa ci gaba da wannan karatu na fassarar littafin ta'alimul muta'allimi dariqat ta'allum wato shine littafi na ta'alimi wanda a yau shine halkan mu ta goma sha biyu kuma a har yanzu dai muna na a cikin fasalin da muka fara fasalin nan na hudu wanda ainihin malayaki magana dangane da watan kokari da naci wajen watan sha'ani na neman ilimi wanda wannan fasali a cikin shi ne muke wanda ya samu fasalin filjiddi wal muwazabati wal himmati kuma za mu tashi ne daidai inda malam yake cewa a wa an shadana shekul ustazu shekul islami burhanuddini rahimahullahu yana kawo muna maganganu ne na malamai waɗanda suka yi dangane da watan ɗaukaka da daraja ta shi ilimi ɗin yake cewa hayatul yake cewa wa an shadana shekul ustazu yace shekhi wanda yake malami ya yi muna waka shine shekul islami ana ce masa shekul islami burhanuddini rahimahullahu Allah ya ji kanshi yace abinda yake cewa wato shine zawul ilmi a'la rutubatan fil maratibi wa min dunihi izzul ula fil mawakibi yake cewa yana cewa zawul ilmi ma'abuci ilimi a'la rutubatan shine ma'abucin daraja zawul ilmi ma'abuta ilimi zawal ilimi ma'abuta ilimi a alama a ala rutubatan su ne mafi ɗaukakar daraja fil maratibi a cikin darajoji gaba ɗaya wa min dunihi izzul ula izzul ula girma na ɗaukaka na duniya fil mawakibi a cikin jama'a wa min dunihi to yana ƙasa da na ilimi din wato wai ma'ana ma'abuta ilimi su ne mafi ɗaukaka wajen daraja duk wacce darajar da ake samu a faɗin duniyar nan ta mulki ce ko ta kuɗi ce ko ta menene matukar da ya ba ilimi cikinta to daraja ta ilimi ita ce mafi ɗaukaka mafi daraja duk wata ɗaukaka ta duniya da a cikin jama'a to wa min dunihi tana ƙasa ga ta ilimi din ce sai ce fazul ilmi fazul ilmi yabqa izzuhu mutadaifan wa zul jahri ba'da al maut tahta tayaribi fa ya hata la yarju madahu man irtaqa وقي ولي الملك والي الكتائب سأملي عليكم بعض ما فيه فاسمعوا فبي حسر عن ذكر كل المناكب هو النور كل النور يهدي عن العمى وذو الجهل مر الدهر بين الغياهب هو الذروة هو الذروة الشماء تحمي من التجا إليها ويمشي آمنا في النوائب به ينتجي والناس في غفلاتهم به يرتجي والروح بين الترائب به يشبع الإنسان من راح آسيا إلى درك النيران شر الأواكب فمن رامه رام المآرب كلها ومن حازها قد حاز كل المطالب هو المنصب العالي فيا صاحب الحجا إذا نلته هون بفوت المناصب فإن فاتك الدنيا وديب نعيمها فقمد فإن العلم خير المواهب abinda ma yake fara cikin waɗannan baituta da yawa yake cewa fazul ilmi shi ma abuci ilimi ya izzuhu girma na yana wanzuwa muta za'ifin abin lullunkawa ma'ana kowane lokaci shi ma abuci ilimi girma da ya karuwa yake yana lunka matukar dai musamman ya zama ilimin nan nashi don Allah ne duk abin da yake gudanar yana yi don Allah to kowane lokaci lullunka girman nashi da matsayi ne ake yi a duniya da kuma can wajen Allah subhanahu wataala sai ce amma wazul jahili ma abuci jahilci to shi kam ta hadatta yaribi yana karkashin ƙasa ne ba adal mauti bayan mutuwa ta saboda haka shi mai jahili idan ya mutu to shi kenan nashi ya yanki amma shi na malami yana duniya da baya duniya girma ne lullun kashi ake yi amma ma abocin jahilci shi kuma jahili kenan to da ya mutu shi kenan yana cikin ƙasa da ruwan shi kenan da an mance da labari ne kwata kwata sai in wani abu dauko an ka dauko ana wani labari ne can sai a tuna ya taba wani abu amma ba dai watan na daukaka da daraja ba sai ya ce fa ya hata ya ce ai ko ya nisanta manirta kadu wanda ya samu daukaka ruqiya waliyul mulki irin daukaka ta majibincin mulki walil kata'ibi wanda yake majibincin runduna to layar ju baya fatan madahu cimma watan nisan darajar malami wai ma'ana shi ne wanda ai daukaka daukaka amma irin ta duniya ta mulki kawai ko wanda ai kaga mai mulki wanda sai ya ce ruqiya waliyul mulki watan daukaka ta majibincin mulki walil kataib wanda yake shine majibinci ko kace shugaba na runduna ka san duk wanda da mulki sai ka jance shine shugaban askalawa ko misali kamar shugaban kasa misali ga misali sai a ce shugaban kasar Najeriya ka kasance shine shugaban askarawan Najeriya ko gwamna a jiha ne sai ka jance shine shugaban watan jami'an tsaro ko kuma askarawan a jiha ta misali to ai kaga mai mai mulki shine majibinci to shine kirfin wanda adda mulki majibincin irin wannan runduna din to sani fa ya hata ya nisanta la yarju madahu baya fata shi kai ne ma baya baya kwadayi madahu ya kai kololo daraja irin ta malami ga ka'ida kenan in ban da yanzu da aka samun wasu daga cikin malamai suna mai da ilimi din ba ba su bashi daraja ce da ta dace suna zama su ne fadawa a wurin masu mulki to kaga irin wannan ne sai ka ga a shashi mai mulkin yana ganin kamar ma yafi wani malamin to alhali ba haka yake ba a ka'ida a daraja lalle lalle malamai su ne sama da kowa da mai mulkin ne wanda yake majami'in tsaro ne wane ne a ka'ida malami na addinin musulunci shi ne wanda yake sama da shi sai ya ce sa'umli alaikum to da sannan zai yi maku shifta ma'ana zan maku bayani ku rubuta shi ne sa'umli alaikum zai yi shifta gare ku ba da mafi ko kuma kana ya fassara shi don saukin mara shi ne sa'umli alaikum zan yi bayani gare ku ba da mafi sashen abin da cikin shi ilimi din na daraja fasma'u saboda ku ji saboda haka ku saurara ku ji gashi nan zan maku bayanin sashin wani abu da a cikin ilimi din da daraja sai ce amma duk da haka ko da zan yi bayanin nan fabi hasarun akwai takaitawa tare da niyya ma'ana zan takaita bayanin ne shine fabi hasarun akwai takaitawa tare da ni an zikiri kullil manaqibi daga ambaton dukkan darajoji ba duk duka ne zan iya samun dama na iya ambata ba zan ambaci da waɗanda sun ka samu dama shiga ne sai ce huwan nuru shi ilimi haske ne kullun nuri dukkan haske kuma yahadi yana shiryawa ne an al'ama daga barin makamta saboda haka ilimi haske ne kuma an sani shi ko al'ada haske wato yana shirin da kai daga watan makamta sai ya ce wazul jahali ma'abuci jahilci bayan ga yahibi yana tsakanin duhwai marar dahari matukar zamani wai ma'ana shi wanda yake jahili baya da ilimi to a kowane lokaci ba a cikin duhu yake in dai ba ya zama mai yawan tambaya ba da duk abin da zaka je malam yana faɗa fa ma'abuci jahili jahili ga matsayi kaza kaza amma haban da wanda yake mai tambaya wanda duk in wani abu ya taso na addini ne zai zo ya tambaya don ya fahimci wani abin yake don kada ya shi bisa gaba daidai ba to wannan shi duk baya cikin wanga jahilan da ake ta magana shi shi wannan iyaka ta ba malami bane amma dai wato saboda tambaya da yake game da al'amura ne addini in sun taso wannan baya da matsala shi baya daga cikin waɗancan jahilan da ake magana cewa masu muni sai ya ce shi ilimi huwa zirwatu huwa zirwatu shamma'u shine watan kololuwa ashamma'u watan madaukakiya ko kace mai nisa shi ilimi azzirwatu wato kololuwa abu can kololuwa abu ana shi azzirwatu ko mun yi can cikin arba'un hadisi ko da yake cewa hadisin da yake magana cewa wa zirwatu sanamihi ko mai ma'ana kalmar zirwa to huwa zirwatu shi shine kololuwa ashamma'u mai nisa ko kace madaukakiya tahami kuma tana kare manilta ja duk wanda ya laɓe ilaiha zuwa gari ta ita wannan ilimi din ba za ta ka in kana da ilimi zai kare ka a wayam shi sai mutum ya rika yin tafiya aminin yana amintacce bin nawa'ibi a cikin musibu amma shi sai zama amintacce saboda me saboda shi yana da sanin Allah yana da sanin watan duk wani al'amarin da zai gudana ko wani tashin hankali da komai shi zaka same cikin natsuwa saboda abin da yake kallo duk abin da zai faru yana da sani yana da masaniya gare shi ya san mara abin da yake nufi shine ya san da duk abin da zai samu ne daga Allah ne kuma duk abin da Allah ya kaddaro mai shi ya yi imani da shi ya yarda da shi ya ya sani da gudu ne da komai nashi bai iya tsere ma abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara mashi sannan kuma yana da kyakkyawan fata da kyakkyawan zato a wajen Allah madaukakin sarki ko da rasa rayuwa ta yayi wato zai zai samu rahamar Allah to shine ma'anar watan shi ilimi tahami tana wannan wannan kololuwa din ta ilimi tahami tana kiyaye manil tajadu wanda ya labe ilaiha zuwa gari ta wayam shi aminan kuma yana tafiya cikin aminci fin nawaibi a cikin musibu sai ya ce bihi shi ilimi da shi ne yantaji mutum yake samun tsira wannan su fi ga falatihim mutane suna cikin rauka na su to shi kuma a wannan lokacin yana cikin natsuwa da tsira daga dukkanin al'amuran shi ma'ana daga wannan rauka na din shi ba cikin wannan rauka na watan ta jahilci wadda za ta sa aminci da Allah ko aminci da ibadar Allah sai ce bihi ilimin nan da shine yartaji mutum yake kyakkyawan fata ga Allah wa ruhu bayna tara'ibi lokacin da rai yake tsakiyar kirjin shi wato tsakanin kirjin shi wai ma'ana sanda za a karbi ran mutum ya kawo zuwa ga kirji to idan mutum yana da ilimi to zai ji shi a wannan lokacin ma yake da kyakkyawan fata na samun rahamar Allah sai ya ce bihi ya shafa wani insanu da shi ne mutum yake yin ceton marra asiyan wanda ya zamo mai sabo ila darkin nirani zai ta zuwa ga riskar wuta ma'ana shiga wuta sharrul awaqibi wadda take ita ce mafi munin karshe ma'ana shine a domin an ce na darak darak abinda an ma'anar darak wato shine dabakat na wuta dabakat ma'ana dabakat shine mataki-mataki ko tuna kaga ita kanta wuce mataki-mataki ne daidai girman laifin mutum daidai kuma irin wuce da za a sashi din to shine ne yake nufin bihi ilimi da shine ya shafa wal insanu mutum yake yin ceton marraha asiyan wanda ya zamo mai sabo ila darkin niran zuwa ga hawan matakai matakai na wuta dinnan sharril awaqi wanda yake ita ce mafi munin karshe ma'ana wai mai ilimi sanadiyar ilimin shi to Allah zai bashi ceto ya ceto masu laifi ko tun da akwai hadisi ma da yake cewa malamai za su yi ceto din to shine yake ishara gare shi sai ce faman ramahu duk wanda ya nemi shi ilimi din nan shine duk wanda ya nufe shi ko ka ce duk wanda ya neme shi duk yayi ramal ma'ariba hakika ya nufi dukkan gururukan shi wanda ma'ana bukatun shi duk wata bukata ta shi in dai mutum ya fuskanci ilimi to wannan bukata ta shi ya nemi biyan bukata ta kenan shine faman rama hudu wanda ya nemi ilimi ko kuma wanda ya nufi ilimi ramal ma'ariba ya nufi dukkan watan bukatun shi kullaha dukkanta wa man haza hudu wanda ya same shi ilimin kar haza hakika ya samu ya tara kullal matsalibi dukkan abun nema baki daya haka duk abin da zaka nema yana cikin ilimin nan in ɗaukaka kake zaka nema ta duniya da lahira Allah zai baka a cikin ilimin din nan idan kuma wadatar zuci da natsuwa na zuciya da komai kake bukata to zai sai kaga kana tafiya a cikin halin ka na tsuwa wani ma abin da yake dauka kai mai kuɗi ne kai babba in dai kana da ilimi kuma kana aiki da ilimin shine kana kamun kai ba ka zuwa kana ta abubuwa ɗan da ba daidai ba to wannan shine sai kuma ya ce huwa da mansibul ali shi ilimi shi matsayi ne wanda yake madaukaki fa ya sahibal hija ya kai ma'abucin hankali izaniltahu idan ka sami ilimi hawin ka wulakantar bifotil manasibi da kucewar wani matsayi can daban wai ma'ana kana da ilimi to sai kuma ka zo ka nemi wani abu wanda shi na lamarin duniya kurum da Allah kila kana neman wani mulki ko wani abu da wanda ka so na girman duniya sai baka samu ba ko wani abu na jin daɗin duniya sai baka samu wannan abun ba to wannan abun da baka samu ba ka mai da shi banza saboda kai adda komai wannan ilimin duk yafi wannan abun da zaka nema ɗin da duniya ne kawai tsura to shine ma'anar hawun ka wulakantar da bifotil manasibi da kucewar duk wani matsayi wanda baka samu in dai kana da ilimi sai ya ce a fa'in fatakar duniya ya ce idan duniya ta kuce maka waɗi bi na'imi ha da kuma daɗin ni'imominta don sun kuce maka to fa gamme ka runtse idonka fa inna la ilma domin shi ilimi khairul mawahib shine mafificin dukkan abun bayarwa don haka don kaka don watan wani abun duniya ya kuce maka wani jin daɗi na duniya ka rutsa idonka kama kamar da ɗaya duniya ba kama taɓa ganin shi ba ka san an yi shi ba yace saboda shi ilimi duk wani abu wanda za a baka to ilimi shine mafifici ne haka shine khairul mawahibi shine mafificin dukkan abun bayawa shi ilimi din sai yace wa unshirtu an yi mana waka li ba'dihim kasashen su malamai abin da yake cewa a izama izama atazzazu ilimin bi ilimin fa ilmul fiqhi awla bi itizazi فكم طيب يفوه ولا كمسك وكم طير يطير ولا كبازي yace iza ma a tazza zu ilimin idan ma'abuci ilimi ya ɗaukaka ya girmama bi ilimin da ilimin nashi ma'ana sani da ilimin nashi to ka sani fa ilimin fiqihi ilimin fiqihu na fahimta al'amura na addini dalla dalla a wala bi itizazi shi ya fi cancanta da girma din wato da cikin ilimi madauka ko da cikin ilimi yake nufi na addinin musulunci amma sai ka zo kai karatu amma sai dai baka tsaya ka fahimci mas'alola na addini ba dalla dalla ba to wanda ya fahimce su da kyau to ya fi a wajen ɗaukaka haka kuma in zaka auna misali kamar yanzu a ce a duniyanci a duniya mai ilimi na addinin musulunci da mai ilimi na zamani irin wannan na boko na sana'a za a cewa kenan to a ka'idance mai ilimin addini shine mafi girma shine mafi dacewa da ɗaukaka ba wancan ba wancan shirme ne kana mutuwa ya isfiya wannan kuma ko ka mutu kana tare da abunka sai ce ka sani fa kan bibin da yawa za ka ga turare ya fuhu yana tashin kamshi amma wala ka miski ba kamar turaren almiski ba kamshi ne wa kam ɗairin da yawa tsuntsu ya ɗiro yana tashi wala ka bazi amma ba kamar shafo ba wai mara abin da yake nufi zai za ka turare yana tashin kamshi amma ba ba zai kai ga shi almiski ba saboda a wancan lokaci almiski shine babban turare wanda ake ji da shi ya wanda yake yafi kowanne kamshi shi yasa kaga aka yawan bada misali da shiya a can lokacin to yana nufin wanda ya za ga wani mai ilimi yana tashi yana menene kamar wanda yake ya ilimi na zamani misali kawai na boko kawai ya samu ɗaukaka da sauran abubuwa da kuɗi da sauransu to kai mai ilimi na addini ka sani duk wannan abin da yake yi to ba kamar almiski bane kai adda almiski din kai mai ilimi na addini kai ne adda babban don shi ma dole ne wata rana sai bukata ta kama shi ya to inda kake tambaya akan wata matsala wani abu ya rikici na wani rikici dole a zo a mata baya gare ka kai mai ilimin nan ka gani ka shi ne kai ne madaukaki kenan don dole sai an dawo maka ya ce da yawa tsuntsu yana tashi amma ba kuma tashin tsuntsu ba ilimin zai tashi madaukaka amma kai ko da ilimi na fahimta addini na fiqihu to kai ne mafi daukaka saboda shahu abin da ya sa ba da misali tashin shahu saboda shahu tsuntsu ne mai tashi sama kololuwa sosai kuma ya dade bai sauko kasa in ya garama to shine yake nufin da yawa tsuntsu yana tashi ba irin tashin shahu ba sai ce wa'in shirtu an yi man waka aidan kuma alfiqihu an basu shay'in an tazakhiruhu man yadrusu ilma lam tadrus mafakhirahu fa kasib li nafsika ma asbahta tajhaluhu fa awwal al-ilmi iqbalun wa akhiruhu yace alfiqihu yace shi ilimi na fiqihu ka fahimci matsaloli na addini an fasu shine mafi daraja da tsada shine an fasu shay'in shine mafi daraja dukkan al'amura shi ne amfashe shi ne mafi tsadar wani abu an ta dahiruhu wanda ka aji wato abin da za ka ɗauko ka ce dahiruhu ko zahiruhu ne ba matsala shi ne wai duk wani abu da za ka ɗaukowa ka aji ka ɓoye to ilimi shi ne mafi tsada ta shi ne mafi daraja ta sai ce man ya dursul ilma duk wanda yake karatu na ilimi kowane lokaci to lam ta durus mafahiruhu ɗaukaka ta ba za ta watan ba za ta tsufa ba a ce yau gata ta ƙare kwata-kwata an narke ta wuce shine kalmar tadrus din shine lam tadrus mafakirahu watan ba za darajoji ne ba za su tsufa ba su gushe ba fakasib li nafsaka yace ka nema ga kanka ma asbata tajhaluhu abinda ka waye gari kana jahilta to ka neme shi duk abinda baka sani ba to ka waye gari kana nema ne yace fa awwalul ilmi farkon ilimi wa akhiruhu da karshe ne iqbalun duk ci gaba ne a ciki ne ma'ana wai ba ci ba cikin ilimi da farkon neman ilimin naka da ƙarshen ilimin ilimin naka dukkan shi ne gaba ɗaya duka ci gaba ne a gare shi babu ci baya ga sha'ani na ilimi sai ce waka fa ya isa bilan zatil ilimi da daɗi na ilimi wal fiqi da kuma fahimta na addini wal fahmi da fahimta ya aisu zamo da iyan masu kiran mutum masu jawo mutum wa ba isan masu ƙara zabarar da mutum zan mai don a fahimci shi da kyau ya ce waka fa ya isa bilazzatul ilmi dadin ilimi wal fiqi da fahimta wal fiqi da fahimtar addini wal fahmi da kuma fahimtar karatun ya isa ya zamo da'iyan mai ƙara jawo mutum wa ba'isan mai ƙara zabarawa lil aqili ga mai hankali ala tahsilil ilmi bisa ga tabbatar da ilimi sai ce wa qad yatawalladu al kasaru haqiqa watan kasala tana haifarwa min kasaratil balgami tana haifar da yawan majina kasala lalaci kenan to tana haifar da yawan majina war rubati da danya cewar ciki sai ce wa ɗariƙu ta ƙalili abinda a hanya kuma ta ƙalamta ita wannan kasala ɗin da kuma ƙalamta ita yawan majina ɗin nan in kana son kar majina ta ma yawa ya ce to ta ƙalilu da'ami ƙalamta cin abinci yana daga cikin abin da yake kawo ƙalamcin majina wadda take hana fahimta wanda mutum zai zama watan takwali baya fahimta to abin da yake kawo ƙalamcin wannan majinar to ƙalamta cin abinci kakka zama mai mugunci da yawa sai ce kila an ce ittafaqa sab'una nabiyyan annabawa saba'in duka sun yi ittifaki sun dace alaihimu salatu wassalamu tsira da mace Allah tabbata gare su sun yi ittifaki ala anna akasaran nisiyani cewa lalle mafi yawan mantuwa min kasaratul balgami to daga yawan majina ne fa yawan majina ne yake kawo yawan mantuwa yace wa kasaratul balgami yawan majina ita kuma min kasaratul shurbil ma'i daga yawan shan ruwa ne shi ko wa kasaratu shurbil ma'i shi kuma yawan shan ruwa min kasaratul akali daga yawan cin abinci ne yawan cin abinci shi ke kawo yawan shan ruwa shi kuma yawan shan ruwa ne shi yake kawo yawan majina ba kuma ana nufin wai shi kinan mutum kada ya shan ruwa din an gane in ya ji kisa ba ba shi yake nufi a in ya ji kisa daidai bukata ya sha amma dai abin da yake kawo da ma yawan shan ruwan yawan cin abincin shine zai kawo yawan shan ruwa shi kuma yawan shan ruwan zai jawo yawan wannan majina wadda ka hana mutum ya yi fahimta din sai ce walhubzul ya bisu busassar waina ko ka ce busasshin biredi da za ka yi fasara domin kalmar hubzu ana cewa abin da aka gasa musamman kuma akwai mai ciki ne wanda aka soya da mai ana ce mishi alhubzu to kana iya cewa busassar waina ko ka ce busassar busasshin biredi shine walhubzul ya bisu busasshin waina ya kadawul balgama to ci ne yana yanke majina in mutum yana yawancin busu saboda na ko basu biredi sai ya ce waka zalika haka na akalin zabibi cin zabib alar riki bisa ga jin yunwa ma'ana bayan ka ji yunwa ba kamin ka ci abinci sai ka ci zabib to shi ma yana yanke majina wadda take sa rashin fahimta din sai ce amma wala ya kuthiru minhu kada ya yawaita cin shi zabib din da yawa ko ko busu biredi kai yawaita cin su da yawa hatta la ya hataji har kare don kare bukatu ila shurbil ma'i zuwa ga shan ruwa fa yazidul balgamu bal sai majina ta karu ma'ana wai ita cin wairat busa sadin da yawa ko cin birjin da yawa din in ho an ga ce da yawa kuma yana jawo shan ruwa shi kuma saboda haka sai a ci kima shi yake nufi to yana ci ne kima din to yana yake ita majina din sai ya ce haka nan wasiwaku haka nan aswaki yuqallilul balgama shi ma yana kalamta watan majina din yin aswaki saboda haka musamman yin aswaki da ice don ya fi watan wankewa da burush yin burush din ba laifi bane an fahimta amma da yi da aswaki na ice to ya fi tsaftace su kansu haurun kai kan kama inda zaka jarraba ka gwada zaka yi jin haurun naka watan sun sun fi wankuwa duk inda wani loko loko yake duk inda wani kwari yake tsakanin yatsun watan su waɗannan haurun naka zaka ji sun fi wankuwa da kyau idan aswaki ne kai amfani da shi ne ce to da yana karanta majina kuma sunna ce mai karfi wanda manzo Allah sallama yana yawan yi ne shine yake nufin kuma yi ne aswakin gashi yana yana karanta majina din shine wasu wako aswaki yuqallilul balgama yana karanta majina wa yazidu kuma yana karawa fil hifzi a cikin hadda wal fasahati da kuma fasaha wato zaka hi haddace karatu fahimtar karatu kidan yana aswaki din yana sa haka haka nan kuma zai kara maka fasaha shi yawan yin aswaki din ya ce kuma bayan wannan fa inna wushiyin aswaki din sunnatun sunna ce saniyatun madaukakiya wato ma'ana sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aswaki da don manzo Allah kowanne lokaci na aswaki har rashin lafiya shi na wafati sallallahu alaihi wasallama sai da ya aswaki ya ce wa yazidu kuma shi yin aswaki din yana karawa fi thawabi salati a cikin ladar sallah saboda ya zo a hadisi wanda manzo sallama ya kwadaitar na yin aswaki da mutum ya yi shi to ladar ta fi ta wanda watan bai aswaki ba ana cewa da kusan da kuma sallah hamsin ma wanda ya aswaki lada shi ta tsiri da sallah hamsin mara in kai raka a hamsin na nafila kai mai aswaki da aswaki to wanda bai yi aswakin ba sai ya yi hamsin sannan ya cin maka sannan wa qira'atul qur'ani kuma yana ƙara lada cikin karatun alqur'ani shi yin watan aswaki din haka yana sa kuma yana sa fahimta din saboda shi alqur'ani kaga ai abu ne mai tsalki kuma kai aswaki ka tsalkake haurun naka kuma bakin naka inda alqur'ani yake fitowa din to wannan kenan sannan ya ce waka zalikal qai'u haka nan yin amai yuqallilul balgama shi ma yana karamta majina yin amai wa ruduba ta da kuma dan ya ciwar ciki duka wato in mutum ya amai zai ji sauki shi kuma ko gobe ka auna ai kaga dusar da mutum zai faru wani abu zai faru ga ciki ne na bacin ciki hakan ga ko kumburewa ko wani abu kaga eh amai zai samu sauki sai ce wa dariqu ta qalilul akali abinda hanya ta karamta cin abinci to at ta'ammulu shine yin lura fi mana'ifi al akali a cikin amfanin cin sai ka sa lura da kyau shin ci wannan cin menene abinda amfani gare ka wahiyar sihatu shine lafiya sai ka auna hagani shin wannan ci din menene amfani ne cikin lafiyar jikinka wal ifatu da kuma kamun kai kamun jikinka wato yana so ya gwada maka in kana so ka samu karamcin cin abinci din to ga wani zaka bi shine wa dariqu ta qalil akali hanyar karanta cin abinci at ta'ammulu lura fi manafi al akali a cikin amfanin ci din wahiyar sihatu shine lafiya in ka karanta cin abinci to zaka samu lafiya lafiya ka tana karuwa wal iffatu da kuma kamin kai wato samun natsuwa kenan wal itharu da kuma zaɓin ba wani da kaɗanci kan ji kaɗanci daidai gwargwaro to sai ka ba wani sauran abin da ya rage to shi ne nufi ka zaɓe ka ba wani malmakin ka bayan ka ƙoshi a tan kaɗanci daidai kima to yana daga cikin abin da zai taimaka maka wajen karamcin ci amma idan ya zama ka ƙoshi amma kuma gashi kana ganin saura ne baka baka ba da shi sarka ba to in kana gani ne yana iya sa kuma ka dawo ka ƙara ka saki ɗora kuma sai ce wa karkila hakika an ce fa'arun sun ma'arun sun ma'arun shaƙa'ul mar'i min ajalin ba'ami ya ce fa'arun aibi sun ma'arun wata aibi ya tabbata sun ma'arun sannan aibi ya tabbata sun ma'arun sannan aibi ya tabbata ya ce shaƙa'ul mar'i rashin arzikin mutum min ajalin ba'ami ta dalilin abinci ne ke shi za ka auna hagani a yanzu ko da mahaukaci da bai da hankali idan yana jin yunwa zai yi ladabi za ka gado irin abin da yake na hauka ya rage ko gabar Allah ji kanshi akwai wani wanda aka yi wani mahaukaci nan wanda shi abin da yake cewa shi yunwa tana mashi wulakanci eh yunwa tana takwara mai cikin duniya abin da yake faɗa kenan to kaga mahaukaci ma ya san yunwa kuma duk abin da yake yi na hauka da wata rashin natsuwa idan ji yunwa bai tsani to za ka ga shi ma ya samu natsuwa to shi yasa ya ce don rashin arziki mutum yana cikin ci abinci ne da yawa da ga zanar mutum yana jin yana kushi ne don nan ne za ka yana rashin kunya don da za a yi da wani abu da za a yi sai ce wa annan nabi alaihi salatu wassalamu an samu hadisi daga manzo Allah tsira da min Allah tabbata gare shi annahu qala ya ce salasatun mutane uku salasatun nafarin jama'a uku yabghuduhum Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yana kiyan su min gairi julmin ba tare da wani laifi wanda kai kake gani ba amma saboda girman abin wajen Allah to shi yana kiyan su ya ce na farko al'akulu mai yawan cin abinci wanda bai da aiki sai cin abinci kowane lokaci cin abinci na wuce wuri wal bakhilu da maruwaci wal mutakabbiru da mai girman kai waɗanda Allah yana kin su sai ya ce wa ta'ammulu ya ce lura abinda ake abinda ake aiki da shi shine lura fi madari kasratil akli a cikin cutar yawan cin abinci din menene abinda yake yawan cin abinci yace wahiyal amradu shine rashin lafiya ci yawan cin abinci kullum yana kawo rashin lafiya wa kalalatu dabi'a da dakushewa dabi'a za ka ga mutum baya ta yi wata kwazari bai da wani himma duk sanda za a yi wani abu a dabi'a ta haka za ka gan shi daƙis daƙis da shi sai ya rika ma baka haushi a duk wani lokaci sai ce kila an ce albidinatu cika ciki da abinci da yawa to zihibul fitnata tana tafiyar da kaifin hankali za ka samu tsananin lura da gane al'amari wanda yake yawan mugunci bai da wannan fasaha da fahimta da ganewa din ya ce wakiya an yi wa hikaya an jale nusa daga jale nusa yake cewa annabu kala ya ce ar-rummanu rumman naf'un kulluhu amfani ne dukkan shi wasamaku kifi darrun kulluhu dukkan shi kuma cuta ne shi ko yace amma wa qalilu samaki cin kifi dan kadan khairun yafi yafi min kathirir rummani daga yawan cin rumman ma'ana kifi ci ne din watan shi ne ya wuce wuri da yawa kenan yana cutarwa gaba daya amma in dan kadan ne wanda zai ci wannan ba matsala bane da kima din sai ya ce wa fihi aidan a cikin shi yawanci abinci har yanzu kuma dai itilafin mali akwai watan bannar dukiya ciki ne tun da yanzu misali in za ka yi abinci amma ai kowa su economic da ai kaga haka suke haka ko economic ko ai kaga haka ne za ga tsarin ci abinci daban ko ci abinci kaza za a yi ne kuma ga daidai kima wanda za a ci din saboda me in za ka yi lissafi wannan cin da kai na banna din misali sai a ce abincin naira ɗari biyar ya ishe ka amma kai kuma sai ka saboda mugunci sai ka yi mummuna sai ka bata naira dubu ka ka ci abincin ci biyu kenan lokaci daya misali ne da ka bayarwa ha to ka gani sai ya ce wal akalu cin abinci kaga an yi bana dukiya kenan ya ce wal akalu cin abinci fauka shafa'i saman koshi dararun mahadun cuta ce tsantsa bayan ka koshi kuma kai ta cin abinci ka kala ci to cutarwa ne gare ka matuƙa don rashin lafiya zai haifar maka kala kala cikin jiki wanda ma arsa gane makan su ya ce wa yasta haƙo ya cancanta wa yasta haƙo bai iqabu yana cancantar azaba kuma da yawan cin abincin nan fiddar al-akhirah ta alahira saboda haka dole a tsakaita wurin cin abinci ba ana nufin ka bai kanka da yunwa ba a'a ana nufin dai ka rika cin abinci tsakiya da ka koshi daidai kima sai ka bari haka nan din sai ce wal akulu mai yawan cin abinci bagidun fil qulubi abun ki ne a cikin zukata zaka ga mutane da kansu ma suna damuwa da mutum in ya zama mai mugunci ko yaushe yawan cin abinci yawanci zaka ga damuwa aka da shi duk yana ba mutane haushi irin wannan mutumin to shine ma'ana sai ce wa dariqu wa dariqu ta qalilil akali hanyar kalamta cin abinci an yi akwai azai mata dasi mata to na farko shine ya ci abinci mai romuwa ma'ana mai matsi wanda in ya ci shi shi zai sa da ya ci dan kadan zai ji ya gamsu kuma sai kaga shi kenan ba sai ya ba sai yayi wannan muguncin ba to shine ka ci abinci dan kadan mai romuwa wanda yake yana dan matsi haka shine an yi akwai azai mata ya ci abinci addasi mata masu romuwa ko mun shi cikin adali ko wadda sami romuwa ko to shine ma'ana mai wanda da mai mai koki nan sannan sai ya ce in za ya ci abincin kuma wa yuqaddima fil akal al dafa ya fara gabatar da mai taushi wurin ci wal ashha wanda an kafi sha'awa kamar yanzu an kawo abinci kala biyu wannan na marmari ne wanda yake yafi daɗi wannan kuma ba na marmari bane wanda an saba da shi ne to kaga wannan na marmarin sai ya je ya fi so ne to sanadiyar zai ji ya fi son wannan na marmarin to shi yasa an gaci sai ya fara ci ne tukun sannan daga ba sai ya ci wancan saboda in ya fara cin wanganan ne wanda ba na marmarin ba wanda bai cika jin daɗin nashi ba sai bayan ya koshi da sannan da shiya sannan ya ɗauko na marmari ya ci to nan wurin mugun ci zai yi fada yawa to shi yasa an ce in yana so ya karanta cin abincin to ya fara cin wanda aka sha'awa bayan ya canye shi sannan sai ya ci wannan gudan kaga ai saboda bai jin daɗi ne daidai shi zai sama ba zai cin da yawa din ba to shine sai ya ce a wal aya akulu kuma kada ya ji kada ya ci abinci ma'alji ani tare da masu jin yunwa masu jin tsananin jin yunwa wato kar ka samu waɗanda sun ji yunwa sosai mai tsanani ka zauna ka ci abinci tare da su saboda kai ma za su shaka kai ma kai ci irin wani sun kai din sai ce illa idza kana lahu garadun sai in yana da wata manuha sahihu ingantatta fi kasratil akali a cikin cin abinci din to wannan ba kuma yana iya ci da yawa din sai ce ga ga, ga manuhan nan bai an ya taqawwa bihi don yana son ya samu karfi da shi ya ala siyami bisa ga yin azumi kamar ya zama kana son zaka yi azumi to zaka yi sahur to zaka ci abinci da yawa don gudun karkace wato wannan ba komai wasalati ko kuma sallah wanda idan ka ci zaka fi jin karfi wanda zaka tashi kai wannan sallah din to wannan ba komi wal a'mali shaqati ko kuma da ayyuka masu wahala aikin wahala sosai da zaka yi to wannan in dan saboda haka ka ci abinci falahu zalika to ya samu yana iya ci abinci da yawa wannan ba matsala bane to muna fatan Allah ya mana jagora Allah ya ba mu fahimta da ilimi ya ba mu iko da aikin da abinda muka karanta muka fahimta din alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za mu tsaya ana sai mu sake dawowa اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين